سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidut tauhid da aka yi sani da masallacin tukur a wannan majalisin namu na tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan tafsirin darasi na biyu a cikin suratul baqara yau muna a 21 ga watan rabiul awwal hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekarar miladiya 2025 a idan uwa basu manta ba a yau za mu tashi shahi na uku aya ta goma sha bakwai amma kafin mu ci gaba a wancan satin da muka shiga a suratul bakara akwai shinhidar da muka saba ga kowace sura to wancan karin na sha'afa kasancewar ba muhara kai tsaye da tafsirin ba ban kawo shinhida a kai ba suratul bakara ita ce sura ta biyu a shirin alkur'ani mai girma kuma sura ce wadda take madaniya ma'ana ta sabka a madina tana da ayoyi 282 wadda ita ce akwalu sura fil qur'an ma'ana ita ce sura mafi tsawo a cikin alkur'ani kuma a cikinta ne ke da wata aya wadda ta fi kowace aya daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu sosai dangane da karatun suratul baqara ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u suratul baqara fi buyutikum fa inna ash-shaytana yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara manzo Allah yace ku rika karatun suratul baqara a gidajenku domin shekannu suna gudun gidan da ake karatun suratul bakara kenan duk gidan da aka lazimci karatun suratul bakara ko aka lazimci sauraron karatun suratul bakara domin tana iya kai baka iya karantawa ba ko baka da lokacin yawan karanta ta to a samu kira'a ta radio ko talabijin ana sanya surar wannan zai taimaka sosai a wajen shedanu su guji gidan ya zo kuma a wani hadisi na daban wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a alaikun bil baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa tarkaha khasara la tastati'uha al batala wanzu Allah yace ina horonku da ku riki suratul baqara ku yi kokari ku rike ta domin rukonta shine akhdaha in aka ce akhdaha ba yana nuna hifz ba fakat tana iya baka haddace ba amma kana kula da karatunta tana iya baka haddace ba amma ka san ma'ananta da abin da ya kamata haka kenan ku riki suratul baqara domin riko da ita albarka ce barin ta kuma hasara ce sannan kuma albatala ba sa iya mata an samu fassara biyu game da wannan lafazin na albatala wasu suka ce albatala daga albatala ne ma'ana 'yan zaman kashe wando ba sa iya kula da karatunta ko haddace ta amma magana mafi inganci batala anan shine sahara domin an samo fassara daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya ya fassara batala da cewa su ne sahara ma'ana masihirta ba sa iya ma suratul baqara idan har ka luzumci suratul baqara to masihirta nan gani nan bari ba za su iya komi da kabar dan Allah madaukakin sarki musamman muna a zamani wanda kana zamna da mutane amma baka san me suke kulla maka ba Allah ya ba mu ikon kula da wannan sura mai albarka a takaice za mu tashi a aya ta goma sha bakwai Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
jazakumullahu khairan idan ba ku manta ba a karatun da ya gabata a farkon suratul baqara Allah madaukakin sarki ya zamo ya zano mana nau'in mutane guda uku nau'i na farko sune mutanen kirki nau'i na biyu sune kahurai nau'i na uku sune munafukai ɗan ba munan ba mu can muna can muna can munafukai wanda sune mafi haɗari da muka ce kowa ya duba a ina yake a cikin munafukai kake a cikin kafurai kake ko kuma a cikin mumunai kake wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu fa kun taliban fi an-nasi a'la al-maratib kowa ya diba ma kanshi amma in kace kai kaza ne hauto ba fadin bane ke nuna kai kazan ne me yake nunawa aiki na san kowa ta da shi mumuni ne ko to aikin shi zai gaskata abin da ka faɗi to har yanzu bayani yana ci gaba game da munafukai wanda su ne mafi hatsari a cikin al'umma musamman kuma a cikin al'ummar musulmai ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce Allah ya mishi alkawalin ba za a ci musulmai da galaba ba sai da wani daga cikinsu dama hausa suka ce ba a cin 'yan gari yaƙi sai da ne sai da ɗan gari wannan shi ne kenan malai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matsaluhum misalin su su munafukai ka matsalin da nara kawar misalin wanda ya kunna wuta ne istauqada laysa ala ma'nahu alhaqiqi ay auqada haka malaman tafsiri suka fassara shi misalin su kawar misalin wanda ya kunna wuta ne falamma adaa'at ma haula a lokacin da wutar ta haskake abunda yake a kewaye da shi zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tahi da hasken nan nasu na wutar wa tarakahum sai ya bar su fi zulumatin la yubsirun a cikin duhu ba sa gani don hasken da ya haskaku ya dauke a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya misalta kahurai da misalin wanda suke a cikin daji ya musalta munafukai da misalin wanda suke a cikin duhun dare sai guda ya tashi ya kunna wuta sai wutar ta tashi wuta ta tashi sun fara gani sai wutar ta ɗauke a nan malamai suka ce manzon Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala ya siffanta ya siffanta su hasken nan na farko shine karban musulunci da suka yi a farko da suka karbi musulunci sai wannan musuluncin ya haskaka su bayan sun karbi musuluncin daga baya kuma sai suka kahurce daga boye kenan sai wannan musuluncin yami yami ya tahi ya shanye kenan musulunci shine wannan hasken shi kuma duhu shine kahurcin da suka mi suka koma suka shiga a ciki wannan a balaga shi ake ce ma at-tashbihu tamthili ma'ana kaman kamanceceniya ta misali irin ta ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya bada aya ta bi ta gaba an karanta ta? na je صم بكم ولا يرجعون Allah ya ce summun malamai suka ce ai anan hum summun su munafukan nan summun bebaye ne bukmun sannan kuma kurame ne umyun makahi ne fahum la yarji'un ai li sababi zalika la yarji'un dan saboda wannan ba za su komo ma gaskiya ba ma'ana sun makamce ma gaskiya in sun ganta ba za ta musu amfani ba sun kurumce ma gaskiya in sun jita ba za su mi ba ba za ta bakin suna ba za ta amfani su ba za su yi aiki da ita ba sannan kuma sun zamanto bebaye a wajen haɗin gaskiya wannan shi hausawa ke ce ma ibgahu ana gane da kyau ko shi bai gani kuma sannan bai shi kuma sannan bai iya mi ba bai iya mi ba bai iya magana ba wannan shine kenan wannan shi ma kamanta su ne aka yi domin makamta kala biyu ce akwai al'amal haƙiƙi akwai al'amal majazi akwai makanta ta haƙiƙa ita ce kasance baka da idanu akwai makanta ta majazi shine kasance kana da idanun amma baka ganin abin da yake amfanar ka misali wanda yake da idanu amma babu ruwan shi da karatun qur'ani wannan idanu ba su da alheri sai kallon wake-wake sai kallon fina-finai sai kallon mata akan hanyar abin da ya kama da haka haka shi ma kurmanci tana iya kasance kana ji amma kuma kurma ne kai shi ne wanda daga cikin masu hikima yake bayanin makiyansa ya ce summun idan sami'u khairan zukirtu bihi wa ma sami'u وما سمعوا من ريبة سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا yace makiyana sun kasance idan suna zamne ana gayin alkhairi na shikenan sai su zaman to kurame wa in zukirtu bisu'in indahum adhinu amma idan sharri ake gayinawa to a wannan lokacin suna ji ana gane da kyau ko shine ma'anan summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in indahum azinu mafi yawan mutane ko haka suke a yanzu in dai alkhairu mutun ne ake hudi to ba su ake kunna su saurara amma in sharri ne ake hudi kai ban ji ba da kyawu da Allah me kace matan waye ma ciki ana gane da kyau ko amma in cewa akai wani ya musulunta hannun shi bai ma san ko ana yi ba a'a ya yi karatu ya yi kuskure kai ai kaji ayan ma bai faɗe ta da kyawu ba ana gane da kyau da abin da ya kama da haka amma yanzu duk abin da ya faɗi a cikin wa'azin da yi duk banza ne yanzu kuskuren shi ake kallo shi ne wannan allah kare mu da rashin adalci malam mu gaba أو كصيب من السماء فيه ظلمات
subhanahu wa ta'ala ya ce auka sayyibin ko kuma misalinsu kamar sayyib a sayyib huwal matar a misahab malamai duka sun fassara iza tamalin lafzu ma'anayayi latanafi bai na huma humila alaihima idan lafazi ya ɗauki ma'ana guda biyu bu ci karo da juna ba duk za a ɗora su kana yi ka ce auka sayyibin ko kamar ruwan sama ne ko kuma ka ce ko kamar girgije ne minas sama'i da yake a sama fihi zulumatun wanda a cikin girgijen ko kuma a cikin ruwan saman akwai zulumat akwai duhu wa ra'adun da aradu ana gane da kyau ko kuma takwaran kwatsa wa barqun da kuma walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi dan saboda tsananin ƙara hadaral maut ai lihadiril maut dan saboda tsoron mutuwa ma'ana a nan misali na biyu ne Allah maɗaukakin sarki ya bada na kahorai misalin su kuma har yanzu kawar misalin wanda suke a cikin tahiya ne daddare ga hadari ya gangamo wannan hadarin a cikinsa akwai ƙara da walƙiya kuma ga duhun dare a duk lokacin da wannan ƙarin aka yi shi sai su sa hannuwansu a cikin me a cikin kullai hadarar mautu don tsoron mutuwa don akwai lokacin da ƙara in yi yiwa yakan iya jayo ne yakan iya jawo mutuwa ko kamar da Allah ya ba mu labarin banu Isra'il fa aka zata musa'iqa sai tsawa ta kama su kunga tsananin ƙara ne ya kai ga har suka mi har suka faɗi suka mutu kenan tsananin ƙaran nan yana sa suna liƙe kunne don tsoron mutuwa sai Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin kuma Allah sanin sa kewaye ke da kahurai ma'ana duk lokaci duk a cikin yanayin da kahurai suke duk makircin da suke yi sanin Allah kewaye yake da su kahurai na da da na yanzu dukkanin su Allah madaukakin sarki yana sane da abin da suke amma sai dai wa umli lahum ne inna kaidi mati inna Allah la yumli liz-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana musu turkar ragon layani yana musu sakin talala ne kenan duk ta'addancin da isra'ila suke ma 'yan uwanmu na filistin duk ta'addancin da amurka take yi ma 'yan uwanmu na libya da abin da ya kama da haka dukkanin shi allah maɗaukakin sarki yana kallo ba wai allah bai sani ba ne a'a akwai hikimar da ta saye haka kuma shi ƙarshen azzalumi ba ta ƙarƙoko wannan shi ne kenan shi sa wani mai hikima yake cewa لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم kada ka yi zalunci don saboda kana da ƙarihi domin shi zalunci a ƙarshensa ba ta kyawu kana can kana kwana kamanta da ma ka zalunci wani shi kuma yana can yana maka addu'a yana maka mummunar addu'a wannan shi ne kenan Allah ka ƙara mana imani ka nisantar da mu daga zalunci mu ce gaba Allah ramma na ta'ala yake ya kadul barko ya tafi abisarahum wannan mai da suna walƙiyar da ake yi ita kuma tana kusa ta sabce idanuwarsu ana gane da kyau ko ai tsawa da walƙiya aka ce ko to ita tsawar mai take kusa ta sai da shi kunnuwarsu jinsu shi kuma walƙiya mai take kusa ta sai da shi shine ganinsu wannan hasken da ke wulutkin nan shine yana kusa da ya sabce idanuwansu kullama adaa lahum mashawfi a duk lokacin da wannan walƙiyar ta dan haska mashawfi sai su yi tahiya a cikin wannan daren a cikin wannan duhun wa idza azlama alaihim qamu ay waqafu idan kuma walƙiyar ta jaye duhu yayi sai su tsaya cik domin ba su ganin abin da yake gaban su sai Allah ya ce walau sha Allahu da kuma Allah ya so la dhahaba bi sam'ihim da ya tahi da jin nasu wa abasarihim da kuma ganinsu ma'ana da Allah maɗaukakin sarki ya so da a lokacin ya tahi da mi da idanuwansu da kuma mi da kuma kunnuwansu amma Allah maɗaukakin sarki ya kyale su inna Allah ala kulli shay'in qadir domin lallai shi Allah akan komai mai iko ne a ƙarƙashin wannan ayar akwai wata shubuha mai girma wadda za mu walwale da ƙarshe a takaice wa masu girma a misali na biyu Allah maɗaukakin sarki ce misalin munafukai wanda suka karbi musulunci sannan suka ɓoye kahurci a zuciya kawar misalin wasu mutane ne da suke tahi a cikin duhun dare ga hadari ya gangamo a cikin hadarin akwai tsawa da walƙiya idan aka yi tsawa tsawon nan ta kama su sai su liƙe kunnuwa suna makarkata don saboda tsoro idan kuma aka yi walƙiya wannan walƙiyar kamar ta sabce idanuwansu don saboda tsananin hasken to wannan hasken na walƙiya idan ya biya sai su tsinkaye ga inda ya kamata su bi sai su tahi suna tahiya walƙiyar ta shayi kuma sai su tsaya don saboda tsananin duhu ba sa ganin gabansu a nan allah maɗaukakin sarki yana ba da misalin yanda kahurai za su kasance ko imanin su zai kasance a ranar alkiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa idan aka zo tsallake siradi kowanne mutum hasken shi shi zai haskaka masa hanyar tsallakewa to munafukai makircin da Allah zai musu ko kuma abinda Allah zai musu kaidin da Allah zai musu shine sai a bar su da hasken sai sun hau bakin siradi akan gada suna takawa sai hasken ya mi sai hasken ya kauce shine Allah yake ishara yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladheena amanu unzuruna naqtabis min nurikum a lokacin ne za su yi kira kai ku tsaya mu yi amfani da hasken ku dan mu wuce alam nakum ma'akum nan duniya ba tare da ku muke ba muna sallah qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum ƙarya ne ai munahurci ne kuka yi kun bayyana da baki kun bayyana a zahiri amma a zuci ba musuluncin to shine sai Allah ya barku tare da mu sai da aka zo anan ya nuna muku ya san abin da kuke boyewa Allah ka raba mu da muna hurci mu je gaba malam ya الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan an kare zancen munafukai ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan suna daga cikin nida'atul Qur'an akwai nida'un amun akwai nida'un khasun akwai kira wanda yake gamamme ya shahi kowa akwai kira kuma wanda yake takaitacce ma'ana ya shahi wasu ne banda wasu to shi ya ayyuhan nasu na kowa da kowa ne kahuri ne musulmi ne mumuni ne munahuki ne mace ce namiji ne kowa da kowa ya shafa ya ayyuhan nasu ya ku mutane mutane aka ce amma asali har wa yana shiga ciki har aljannu suna shiga a ciki domin al'aslu fi tashri'i at-ta'mim asali a shari'a duk maganar da ake yi da aljannu da mutane ake domin su ne Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan an ce mutane ne don mafi yawanci ko kuma manzon Allah da yake magana wanda ke gabansa mutanen ne wanda yake gani ya ku mutane u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku u'budu amrun ne filul amr yana zuwa da ma'anoni da sigogi daban-daban wanda ya Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mai bayanin wannan sigogin na filul amr nan u'budu amrun ne lil irshad ko kuma amrun ne lil wujub umarni ne na wajabci ya ku mutane tilas ku bauta ma ubangijinku to kamar ka ce wane ne wannan ubangijin alladhi khalaqakum shine wanda ya halicce ku walladina min qablikum kuma ya halicci wanda suka gabace ku na annabawa da iyayenku da kakanninku da suka gabata la'allakum tattaqun idan kuka yi haka to za ku samu taƙawa la'alla tana ɗaya daga cikin adatu ta'lil ai idza abattum rabbakum sawfa tahsuluna taqwa idan kuka bauta ma ubangijin ku to za ku samu taƙawa wannan sai ya nuna ashe taƙawa ana samun ta ne ta hanyar me ta hanyar bautar Allah ta hanyar ibada shi yasa malamai suka ce at-taqwa tazidu wa tanqus tazidu bi ziyadati al-a'mal wa tanqusu bi nuqsanihi tsoron Allah yana karuwa ta hanyar yawan ibada da kuma takaituwarsa idan ibada ta karu sai takawa ta karu idan ibada ta rage to takawa sai ta rage shi kuma mafi alkhairin abin da zaka samu a duniya shine takawa wannan shine kenan malam mu gaba الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون jazakumullahu khairan har yanzu dai ana muna bayanin wane ne wannan ubangijin da aka ce mu bauta ma alladhi ja'ala lakumul arda firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa firashan ay bisatan ya sanya muku ƙasa ta zamanto a shinhide was samaa binaa ita ma sama ya sanya muku ita a gine malamai suka ce a nan a tashbihul baligh ne aka yi ai wasama'a kalbina'i ya sanya muku sama kamar rihi kamar gini alhali sama in aka ce bina'an an ce gini amma ya ce kalbina'i ana nuhin kamar gini don an ce gini to ba gini ba ce ai ana gane da kyau ko? amma an kamanta ta ne don ta yi kama da gini amma asali ba mai bace ba gini bace domin aka ce gini aka ce ruhi shine abinda in ka taba za ka tokarewa to ita kuma sama kana tokare kana tokare ta ba ka kai ta kenan wannan tashbihul baligh ne aka yi dan in ba haka aka ce muna ba ba za mu gane ba shi yasa aka shabbaha muna da gina wanda ita muke gani kenan kuma ya sanya muku sama kaman gini wa an zala minas sama'i ma'an kuma Allah ya sabkar daga sama ruwa fa akhraja bihi minas samarati kuma ya hutar ta hanyar wannan ruwan as-samarat su ne 'ya'yan itace rizqan lakum wannan arziki ne a gare ku ma'ana ya sabkar da wannan dan saboda arziki a gare ku fala taj'alu lillahi andadan dan haka dan wannan ni'imomin da Allah ya muku fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah andad sune amsal na ausan ma'ana kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wasu abubuwan bauta wa antum ta'lamuna alhali kun san haka ma'ana alhali kun san da cewa Allah shine cancanta a bauta ma anan Allah madaukakin sarki ya zano muna wasu ni'imomi guda biyu da ya yi muna wanda su ne duniya ta kumsa ita ce ni'imar sama da ni'ima ta ne ta ƙasa ya sanya muna ƙasa a shinhiɗe a nan malaman fiƙihu akwai wata latifa da suke yi suka ce misali in mutum ya ce wallahi la'anamu alal firashil yau na rantse da Allah yau ba zan yi kwana a kan shinhiɗa ba sai ya kwanta a kan ƙasa ita kuma ƙasa Allah ya ce mata mi ana gane da kyau ko to suka ce to akwai kafara a kansu ko ba kafara a kansu domin kai rantsuwa ka ce ba za ka yi abu kuma kai sai ka yi mi sai ka yi kafara ana gane da kyau ko ciyar da miskini tufasarwa ko kuma mi ko azumi sai kaga mutane wai azumi suke hara kuskure ne ba azumi yake hara ba kana da kuɗi to kai ma ƙato goma abinci daddare sun aza fada ka ba su kuɗin wake su aza inda ka kilga sun kai ɗa goma to kilo no zai isa su dafa wake to shi kenan ka musu kafara ka hidda kafara ana gane da ke ko na'am to ku ba mu amsa anan yanzu sai ya yi kafara ko bai da kafara a na'am to wasu niyya to aha haka nan ne alhamdulillah na ji daɗi sosai da ku ba da wannan amsa wannan ya nuna masha Allah kuna gane ma usulul fiqh ala gane da kyau ko yin malamai suke cewa al-qusudu fil uqudi mu'tabara al-qusudu bil uqudi mu'tabara manuha a cikin yarjejeniya aka ce yarjejeniya al-uqud rantsuwa ta shiga a ciki kullu aure ta shiga a ciki kasuwanci ya shiga a ciki manufa a wajen rantsuwa tana da tasiri da kace na rantse yau ba zan kwana akan shinhida ba kai a nuhin ka kowace irin shinhida nuhin ka wace shinhida shinhida matar ka ko domin tana yawa shinhida matar ka kake nihi ana gane da ke ko to kenan wannan shine wannan wata latifa ce mun shiga antar parenthesis a takeice Allah ya zana mun daga cikin nemomin da ya muna mafi girma a duniya shine samuwar sama wadda ita kuma san mafi girman ni'imar da muke samu menene ruwan sama domin waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy ruwa daga sama suke saukowa wanda komi ta hanyar ruwa yake rayuwa babu abin da baya rayuwa ta hanyar ruwa ko menene ko salula in ba da ruwa ba ba a kera ta kada wani ya ce mini salula to na gaya maka har salula in babu ruwa ba a yin ta ana gane da ke ko wannan shine kenan ita kuma ƙasa mafi girman amfanin da muke samu a ciki ne mai yake hitowa abinda muke ci kaga mutum yana rayuwa da abinci ne da abin sha abin sha daga sama abinci daga ina daga ƙasa Allahu akbar Allah ya ce to don wannan ni'imomin da ya muku kada ku bauta ma wani in ba shi ba na'am bala mu shiga ba
kuntum fi نزلنا على عبدنا فاعتوا بصورة فاعتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya kuka hurai idan kuna shakka mimma nazzalna ala abdina ay min allazi anzalna ala abdina in kuna shakka game da abin da muka sabkar ma bawan mu waye bawan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ka da bawan shi to wannan mafi girman yabo da Allah zai maka kenan domin ya siffanta wanda ya so hiye da kowa a duniya da cewa menene bawan shi ne kun ba a aya guda ba subhanallazi asra bi abdihi munji bai ce bi rasulihi ba bi nabiyihi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi yace la ya kul ahadukum abdi abdi ko amati kada ɗayanku ya ce ma ɗan aikin shi bawa na ana gane da kyau ko kada mutum ya ce haka sai dai mazu Allah ya ce ya ce mai yake da suna gulami ko kuma fitiyati ko abin da ya kama da haka wanda hadisi ne wanda yake tabbatacce imam muslim ya rawaito sa don saboda in ka ce abdi Allah kawai yake da damar ya ce ma wani bawansa wannan shine kenan kenan idan kuna shakka game da abin da muka sabkar ma bawan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene abin da aka sabkar ma annabi Muhammad shine mi shine alqur'ani kenan idan kuna kokonto game da alqur'ani da aka sabkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'atu bi suratin min mithlihi to ku zo da wata sura makamanciyarsa ku zo da wata sura daga surori makamantansa anan min mitlihi malamai suka ce kamar nan an ba su dama ce kowace irin sura in suna so karamar sura ko babbar sura wace sura ta yi kowace gajarta a alkur'ani ha suratul kausar to ko da suratul kausar suka zaba dukkanin shi ya dauki sunan me ya dauki sunan sura ba dole sai ma tiwal ba ko kananan ana gane da kyau ko kuma Allah ma ya kara ce musu wad'u shuhada'akum min dunillah kuma ku kira shuhada'akum ay nusra'akum ku kira wanda za su taimaka muku a wajen ƙirƙiro sura irin alƙur'ani min dunillah mataimaka wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin idan dai har kun kasance masu gaskiya wannan shi ake ce ma at-ta'jiz in dai har ka iya to kai kaza da ka ji an ce maka haka dama ana tsammanin ba za ka mi bane ba za ka iya bane ana gane da kyau ko wani ne misali a ce kai kana tuzuru sai abokinka ya aure in dai ka iya nan da wata biyu kai ma ya aure kalubale ne yake mi yake jefa maka ko hausawa ke cewa wurin da ba hili ake gardamar kokowa ko wannan shine kenan kenan nan Allah ya ba su dama in kun iya ba wai ku ba ku kawo ma wanda za su taimaka muku su zo da koda sura guda irin ta alkur'ani in dai har da gaske kuke yi akan cewa ba ku yarda da alkur'ani ba ko kuma in har kuna da gaskiya ta inkarin alkur'ani domin abin da za ka inkari shi ne abin da kake ganin ba komai ba ne to kenan tun da ko ba za ka iya ɗere shi ba to wannan nuni ne akan cewa mai wannan abin komai ne aha mu shi gaba alarma jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in lam taf'alu idan buku aikata ba ma'ana idan buku kawo sura irin ta alqur'ani ba walan taf'alu dama ba za ku iya aikatawa ba ana gane da ke ko wannan jumlar ita ake ce ma aljumla li'tiradiyya a ilimin balaga aljumla al-i'tiradiyya ita ce jumlar da asali ba ta da alaƙa da maganar yanzu nan da asalin maganar shine fa'illam ta fa'alu fattakun narar lati wa kudu hannasu wani hijara sai aka kawo wannan jumlar aka gitta ta a ciki don saboda a kawar makama a kai akan cewa ma ba za a akan cewa na ba za su iya ba irin wannan jumla al'aitaradiyya tana zuwa sosai a cikin alkur'ani misali inda Allah madaukakin sarki ke cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wannan kalmar wallahu ya'lamu innaka larasuluh jumla ce i'tiradiyya asalin ayar shine idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wannan jumla al'itiradiyya an kawo ta ne don saboda a yi tambihi akan cewa Allah ya san da dama ba haka ba ne misalin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa meke da suna ƙarƙashin kafirai da suka siffanta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da cewa ‘ya'ya mata nasa ne wa ya ja'aluna lillahi banati subhana ولهم ما يشتهون سبحانه كنن أصل انت جملة اعتراضية معنى أن كاوتني كوي دان أفدكر دكي كوكما دان أ kawar da waccan maganar da suka yi a tsarkake Allah madaukakin sarki ita jumla i'tiradiyya so da yawa ana kawo ta ne dan tambihi ko kuma dan ta'kidi dan ƙara tabbatar da abu idan aka zo a wajen i'rabi sai a ce mata jumlatun i'tiradiyya la mahalla laha min al-i'rab kenan Allah maɗaukakin sarki ce fa'in lam ta fa'alu idan ba ku aikata ba walan ta fa'alu dama ba za ku iya aikatawa ba fattakun narar lati wa koduhan nasu wal hijara to ku ji tsoron wuta wadda wa koduhan nas makamashinta abinda ake kunna ta da shi annasu su ne mutane wal hijara da kuma duwatsu wa'iddat lil kafirin kuma wannan wutar wa'iddat ay huyyat lil kafirin an tanadi wannan wutar ce dan saboda kahurai anan yana daga cikin abin da zai fadakar da mu a cikin wannan wutar shine wuta ta duniya mai makamashinta itace amma ita kuma ta lahira dan bala'inta makamashinta su ne mi su ne mutane da duwatsu malamai sun kai kawo wani irin duwatsu ne ake nihi wasu malamai suka ce a duwatsun da kahurai suke bauta ma na gumaka da suke sassaƙawa da su da abin da ya kamata wasu malamai suka ce a duwatsun da ake nihi su ne hijaratul kibrit akwai su duwatsu da ake ce ma kibrit wanda har yanzu akwai suna duwatsu ne wanda ake kunna wuta da su in ka buga su wuta za ta tashi yan uwa masu girma a cikin wannan safhakin akwai shubuha guda uku shubuha ta farko da take a ciki shine a cikin aya ta farko yani shubuhar take suka ce alkur'ani ya ce matsaluhum ka matsalin lalista da naran misalin munafukai kamar wanda ya zo ya kunna wuta ne sai da wutar ta haskaka abin da ke kewaye da shi sai kuma Allah ya jaye hasken wutar ya bar su a cikin duhu suka ce kamata ya yi alkur'ani ya ce zahaballahu bi nurihi wa tarakahu fi zulumatin la yubsirun suka ce talama takallama an fardin wahidin domin qur'ani ya fara da mutum guda ne to don mi za a fara da mutum guda kuma a kare da mutane da yawa ana gane da kyau a yanka lura ayar mi aka ce misalin kahorai ka misalin munafukai ka wani wani mutum ne da ya zo kunna wuta sai da haske ya tashi sai Allah ya jaye hasken kuma sai ya bar su a cikin duhu to ai da kamata a ce sai ya mi sai ya bar shi shi kadai a mi a cikin duhu shubha ce ko ba shubha ba ce suka ce kun qur'anin da kuke cewa akwai balaga a cikinsa gashi nan ma yana magana yana yana gwaranci larabcin ma ba iya shi ba a cikin qur'ani to ga amsar da malamai suka bada suka ce hadha mathalun darabahu Allahu lil munafiqina wannan wani misali ne da Allah ya buga game da munafukai bi jama'atin kanu fi makanin muslim da wasu mutane da suka kasance a cikin wuri wanda yake da duhu fa'aba a ahaduhum naran sai ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ya tashi ya kunna wuta hatta stanaru jami'an binuriha har sai da suka yi amfani da hasken wannan wutar gaba ɗayansu sun mantafa a hadihin nar sannan wannan wutar sai ta mutu fa'asbahu mutakhabbitina la yubsiruna aina tariq sai suka kasance a cikin ɗimuwa ba sa ganin hanya sai malamai suka ce fahal kulluhum adha'an nar am wahidun faqat dukkan su ne suka kunna wutar ko mutum guda ne ya kunna wutar yanzu in kuna tahiya ana bukatar wuta kowa ne zai zo a kama a kunna wutar ko kuma mutum guda ne za a ce kai kista muna wutar nan ko kuma mutum goma ne za su rike a shana a kista ta mutum guda zai kunna wutar to shine suka ce to gaba ɗayan su ne suka kunna wutar ko guda ne ya kunna wutar zaka ba kanka amsa wahal anarat lahu wahdahu am lahum jami'an da wutar ta tashi shi kadai ta haska kama ko kuma dukkanin su suka samu hasken yanzu in ka zo ka kunna ampul kai kadai ne zaka haska kowa da shi ko kuma a duk wanda ke cikin ɗakin za su ne za su haskaka wa ba sai an ba ku amsa ba ko suka ce wahinan tafa'at hal kana wahdahu alladhi la yubsiru am kullukum lokacin da kuma wutar ta mutu shi kadai ne ya kasance baya gani ko kuma su duka ne ba sa gani kenan wannan shubhar ta kau ko bata kau ba kenan a takaice an fara da mutum guda ne domin mutum guda ke kunna wuta in ya kunna wuta sai hasken ya haskaka kowa da kowa idan hasken ya tahi yanzu ba shi kadai zai cutuwa ba dukkanin su za su mi za su cutu wannan shubhar ta tai ko bata tai ba ba ta da wurin zama kenan to ga wata shubha mai hatsari amma kuma amsar ta a cikin jumla guda malamai suka bada ku tsaya ku ji shubhar suka ce yaqulul qur'an inna allaha ala kulli shay'in qadir alqur'ani ya ce Allah mai iko ne akan komai ma'ana Allah yana iya yin komai suka ce fa hal yastati'u an yakhluqa ilahan mithlahu to Allah yana iya halicci wani Allah irin shi akwai matsala ko ba matsala in kuka ce musu a'a sai su ce to kina alkur'ani ƙarya yake Allah baya iya komi in kuka ce musu eh sai su ce muku eh to tunda Allah na iya halitta wani Allah irin shi ya halitta annabi Isa irin shi akwai matsala ko ba matsala to ku ji kuma a meke da suna amsar malamai suka ce law khalaqa Allahu ma tatlubuna da Allah madaukakin sarki ya halici abin da kuka nema ana gane da kyau ko me abin da suka nema a ya halici wani wani irin shi ko suka ce lakana hadal makhluq laysa ilahan to da ai abin da Allah ya halitta a kai tsaye ba zai zamanto abun bauta ba li'anna al-ilaha yakhluqu wa la yukhlaq domin shi abun bauta a kodo shi shi ke halitta ba mi ba ba halittarsa ake ba kenan abu ne wanda ba ta yi kamar hankali ba ne bai mi bai ɗaukarsa ba ta ma yiwuwa ne ba a ce ma abu Allah sai in ya kasance ba wanda ya halicce shi in dai har akwai wanda ya halicce shi to ba mi ba ne ba Allah ba ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan wannan shubuhar mun kare da ita sai shubuha ta ƙarshe a cikin wannan safha suka ce ai wannan ayar kun san inda take ko ita ce aya ta ta 20 ko ƙarshen ayar ta 20 inna allaha ala kulli shay'in qadir ne shubuhar take to anan sai suka ce a aya ta ƙarshe da aka ce wa iddatul kafirin suka ce zakarat ayatun wasu ayoyi na alqur'ani su ambata annan nara khuliqat lil kuffari akan cewa wuta an halice ta ne don saboda kahurai wa ayatun ukhra tawa'adat usatal muwahhidin bin nari kuma gashi an samu su ayoyi sun yi alkawalin azaba ga masu sabo daga cikin musulmai masu sabo daga cikin masu tauhidi ana gane da kyau ko ko babu ayoyin misali Allah madaukakin sarki yace dangane da masu cin riba me yake da suna dangane masu cin dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kuma da sanin za su shiga wutar sa'i da aka ce masu cin dukiyar maraya ana nuhin daga cikin musulmai domin su kahure ba a mazancin su tunda kahurcin ya sa duk abin da suka yi ma ba ma za a musulmi kahurcin shi ake kallo kawai ana gana da kyau ko kuma hadisai manzon Allah sai ya ce wanda yi kaza zai shiga a wuta to gashi kuma an ce wuta ta kahure ce kuma gashi ana samun wasu ayoyi da wasu hadisai suna nuna akwai wanda ba kahure ba kuma za su shiga a cikin me za su shiga a cikin wuta suka ce fa kaifa takunu khuliqat lil kuffari thumma yadkhuluha al muwahhidun ya za a ce an halittu wuta dan saboda kahurai ne kuma sannan a samu su musulmai masu sabo a ce su ma za su shiga a ciki wa ma fa'idatu tauhidu idan to me amfanin ma musulunci idan ya kasance musulmi zai shiga wata tare da me tare da kahuri wa ma dalilu kuma ala annahum sayakhrujuna minha wa la yakhludun ko me dalilin ko akan cewa ai musulmai ko sun shiga wuta ba za su dawwama ba za su mi za su fito wannan shubha ce ko ba shubha bace shubha ce mai karfi an tana da wuta dan wa dan kahuri kuma an ce wasu musulmai za su shiga a cikin wuta to ga amsar malumai malamai suka ce laisa ma'ana annan nara uiddat lil kafirina annahu la yadkhuluha ghayruhum wai dan an ce wuta an tanada ta ne domin kafurai baya nuhin cewa ba wanda zai shige ta in ba su ba domin Allah ba cewa la yadkhuluha illa la yadkhulaha illa al kafirun ba suka ce wa illa latamada al usat al muwahhidin al muwahhidin fi isyanihim in ba don haka ba ko ai da musulmai sun yi ta sabonsu tun da dai za su dogara cewa suna da tauhidi suna da la'ilaha illallah ya ce fannaru fil asli o iddat lil kafirin abinda ake nuhi asali wuta ita an tanada ta ne don saboda kahurai wa hum ahlu hal mukhalladuna fiha su ne mutanenta wanda za su dawwama a cikinta fahiyya lil kafirina darun mu'abbada dan haka ita wuta ga kahurai gida ne na dindindin wali ba'dil muwahhidina darun mu'akkata ga kuma wasu musulmai wanda suka yi sabo gida ne na wani dan lokaci a gare su a kone zunubin su sai a ne sai a huddu su in Allah bai gafarta musu ba sai ce wa hadhihi hiya fa'idatu tauhid kuma wannan shine fa'idar tauhidi ma'ana fa'idar tauhidi fa'idar musulunci shine in kana da shi kana da lamuni kana da garanti rikin ba za ka dawwama a cikin mi ba a cikin wuta suka ce wa dalilu ala zalika min alquran dalilin kuma da yake nuna haka ya zo alqurani ma'ana dalilin da yake nuna musulmi mai tauhidi ko ya shiga wuta zai hito shine daga alqurani fadin Allah madaukakin sarki rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina akwai lokacin da kawurai za su yi gurin ina ma a ce sun zamanto musulmai bari in muku bayanin wannan dan ba sai mun karanta abin da aka rubuta ba malamai suka ce a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar shine lokacin da aka yi hisabi yan wuta suka je wuta yan aljanna suka je aljanna a cikin wutar tare da kahurai da musulmai masu sabon Allah wanda aka sa ana azaba ga kahurai da musulmai wanda suke a wuta sai kahurai su rika ma musulmai dariya su ce musu a ha antum tu'azzabuna ma'ana ga ku ana muku azaba tare da mu musulunci da tauhidin bai muku amfanin komai ba ai da ma kun yi shagalin ku a duniya kamar yadda kun ga mun yi shagalin mu a duniya kuka hana kanku kaza kuka hana kanku kaza ku masu sunan musulmi ne ku masu tauhidi ne to gashi mun gamu a wuta mu da ku gaba ɗayan mu ana gane da kyau ko sai su ce wa ma nafa'atkum la ilaha illallah allati taqulunaha la ilaha illallah tauhidin nan musuluncin nan bai muku amfanin komai ba domin ga ku gamu da mu da ku mun zama daya na wani azaba sai malamai suka ce fa inda idin yaghdabu Allah ta'ala wa ya'muru bi ikhrajihim minan nar anan Allah zai kishi la ilaha illallah Allah zai yi hushi yace a hudu musulman nan daga wuta akai su ina akai su aljanna wannan a lokacin ne sai Allah ya ce rubama ya waddu alladhina kafaru anan ne ma alin ne ka ashe kaga da mu ma mun zaman to musulmai da mu da mu a wutar ba shine ma'anar rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin Allahu akbar wannan ayar ina karanta ta amma ban taba haduwa da wannan tafsirin ba sai dalilin wannan tafsirin sai dalilin karatun wannan shubhar na san wannan fasara da kuma wannan ayar tana da muhimmanci sosai idan ka zo bayanin falalan mi tauhidi ka kawo ta wannan shine kenan sai dalili alkur'ani ko malamai suka ce dalili kuma a sunna a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqala dharratin min khairin zai hitowa daga wuta duk wanda yake da tauhidi ana gane da kyau ko in dai a cikin zuciyarsa akwai koda daidai da miskala zarratin ne na aikin alkhairi ana gane da kyau wannan hadisin kinan me yake nunawa in dai kana da tauhidi to ba za ka mi ba ba za ka dawama a cikin wuta ba to shine sai a ƙarshe malamai suka ce wattaqun nara lati uiddat lil kafirin hiya hadhihi al aya jama'at baina amrayn suka ce wannan ayar uiddat lil kafirin ana ana gane da kyau ko an tanar da ta ne don kahurai ta kumshi abubuwa guda biyu ne fiha dalilun annan nara khuliqat lil kafirina a cikin ta akwai dalili akan cewa wuta an halicce ta ne don saboda kahurai wa fiha tahdhirun lil mu'minina kuma a cikin ayar har yanzu akwai jan kunne ga mumunai wa ka'anna Allah azza wa jalla yaqulu lahum kai kamar ma Allah madaukakin sarki yana ce musu ne innan nara lam akhluquha lakum ya ku musulmai wuta ban halicce ta ba dan ku walakin ni khalaqtuha lil kafirina sai dai ni na halicce ta ne dan kahurai fala ta'suni dan haka kada ku saba mini fa aj'alukum ma'ahum sai in sanya ku a cikin ta tare da su wannan shubhar ta tayi ko bata tayi ba bayan wannan kuma ni akwai wadda munahaza ce wadda ni nayi ijtihadi na ne a aqida ma kafirci kala nawa ne al-kufru kala nawa ne kala biyu ne akwai al-kufru al-i'tiqadi akwai al-kufru al-amali akwai al-kufru al-asghar akwai al-kufru al-akbar kuf kafurci babba shine mai hidda mutum daga me daga musulunci karamin kahurci shi kuma wasu daga cikin ayyuka ne da Allah ya siffanta in kayi kamar ka kahurce ma Allah ne amma kahurci na aiki kahurcin da bai korar da kai daga mi ba daga musulunci kamar yadda Allah yake cewa duk wanda ya ce ma wani shine baban shi alhali ba shine baban shi ba to ya kahurta ba ana nufin ya bar musulunci ya ba gaba ɗai ma'ana kamar ya yi ma Allah rishin kumiya ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan kina a takaicen uwa masu girma wannan shubuhar ta tahi na'am malamin shugaba
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
na'am ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
jazakumullahu khairan Allahu akbar ji alqur'ani yanda yake tahiya daki daki a can da Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu daga mi daga wuta anan kuma sai aka zo mana da kuma wani abu ƴan uwa masu girma waccan ayar ya kamata kasance tsoratarwa a gare mu game da wuta tafirru min alhajiri wa tattaqihi fa halla min jahannama kad fararta kana guje ma zahin duniya ina ma a ce zahin lahira ne kake kokarin ne kake kokarin guje ma mafi girman abin da zai jawo fada mu a cikin wuta shine son zuciya hausawa ke cewa son zuciya bacin zuciya duk wanda ya yi abin da ya so to zai ga abin da zai ki duk wanda ya yi abin da ya so to zai ga abin da ba zai so ba mana in kai yadda kake so a duniya to za ka ga abin da baka so ba a ina a lahira Allah ka ba mu ikon hin ƙarhin zuciyoyinmu Allah ya ce wa bashirin ladina amanu ka yi bushara ya kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi bushara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na ƙwarai wannan ayar akwai abin lura duk inda Allah ya ce aiki na ƙwarai duk inda Allah ya ce imani sai ya ce me aiki na ƙwarai ashe imani tare da me yake tafiya tare da aiki da haka baka ce muna imani a zuciya yake kuma mu ganka kana fasikanci duk inda ake kada kada can ne kake babu ruwanka da karatu babu ruwanka da sallah ƙarya kake yi imani iya asalinsa zuciya yake amma in zuciyar ta gyaru ce aikin yake hitowa a fili domin hausa suka ce labarin zuciya a tambayi huska in suka ce huska suna nahin gabobin jikin mutum min babu itlaqi aljuz'i wa iradatul kull da aka ce huska ha ba ba huska kawai ake nihi ba ana nahin gabobin mutum kun san karin magana ma ya kamata a rika fassara shi ko da wasu an suka yi karin magana kawai ana kashi ne dan jin daɗi shi ma akwai wa'azi a cikin shi hatta karin magana na hausa akwai wa'azi a ciki kina Allah yake kai bishara ga wanda suka yi imani kuma suka yi me aikin kwarai anna lahum jannatin akan cewa suna da aljannatai ma'ana gonakai na ni'ima tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana ta karkashinta kullama ruziqu minha min thamaratin a duk lokacin da aka arzutar da su daga wannan aljannar min samaratin ne 'ya'yan itace rizkan wani arziki ƙalu sai su ce hadal ladhi ruziquna min qablu anan akwai at-tashbihul baligh ma'ana ai hada kalladhi ruziqna min qablu wannan kamar irin abin da aka kawo muna aka arzita mu da shi a ɗazu wa utu bihi mutashabiha ay mutashabihatun fil lawn wal manzar lakin mukhtalifatun fi ish fi ta'm an zo musu da ayoyi tacen suna kama da juna a idanu da launi amma kuma a wajen ɗanɗano ne sun bambanta malamai suka ce a nan ishara ce akan cewa duk abin da aka ba mu labari na duniya da cewa akwai shi a aljanna kamar ce da sunan amma ɗanɗanan ya ne ya bambanta bayan shi kuma ishara ce akan cewa kayan daɗin aljanna kullum ƙara daɗi suke yi ba kamar daɗin duniya ba wanda in yayi yawa me yake yi kashi suke yi ko suka ce kasan daɗi in yayi yawa kashi yake yi kuma ko haka ne da ka ji an ce mutum an haramta mishi cin gishiri kasan daɗin ya ci da yawa cin nama ko a ina ce gishiri yana nuhin kaman a ran mashi da ka ji an ce mutum an hana masa shan sukari to daga baya ya sha daɗi ne ana gane da kyau ko to wannan kenan kun ga da aka ce daɗi in yawa kashi yake a duniya to haka ne amma shi na lahira baya ginsa kuma kullun ƙara daɗi yake yi ta Allah ka ba mu aljanna wa lahum fiha azwajun mutahhara Allahu akbar abinda nahi so kenan aljanna wa lahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da a cikin aljannan nan azwajun mataye mutahhara tsarkakakku tsarkakakku ba sa haila ba sa jinin biki ba sa ɗoyin hamutta ba sa zuba da miyau in ma sun zuba miyan to ƙarin aran maji ne da sukari ana gane da kyau ko ba sa kashi ba sa hitsari wannan shine ma'anar azwajun mutahhara mataye tsarkakakku abokina tuzuru da ta kake sai a hankali iya haƙuri kyale na duniya in ba su samu ba ɗi ƙoƙarin neman na ina da lahira ɗi ƙoƙarin neman na aljanna kada ka zo ba ka ga na duniyan kun ba ka ga na ina ba ka ga na lahira ka je kai ta wahalan tara kuɗi kai ta wahalan tara kuɗi kana can ƙasa kana ginin mai da suna zinariya rami yami ya rifta shi kenan sai allahu akbar kana can ka ta yi soji don saboda ka samu kuɗi ka tara aure shi kenan daga can abin dige ka ba duniya ba ne ba lahira an yi asara an yi bi babu an yi biyu babu aihuwar guzuma uwa kwance ya kwance wannan shi ne kenan Allah ya ce wa hun fi ha khalidun to kun ji abin da yi komi kuma labarin da yi komi daɗi dangane da aljanna wa hun fi ha mi khalidun kuma za su dawwama a cikin aljanna don a bambanta mu da daɗin duniya da na ina da na lahira duk daɗin da kake ji a nan duniya wataran za ka mi ƙarshen alewa ƙasa alewa ko ita ce sarkin daɗi ko to ƙarshen alewa ƙasa duk daɗin da za ka ji a nan duniya za ka je ka bar sa to shi sa Allah maɗaukakin sarki yake muna wa hum fiha khaliduna kuma su masu dawwama ne a cikin mi a cikin aljanna ƴan uwa masu girma wallahi kamar yadda na gaya muku ba abin da na so aljanna kamar wannan walahum fiha azwajun mutahhara ina gaya muku wannan ne ba wai dan wasa ba ko kuma dan saboda a dan saboda akwai wa'azi mai girma a ciki akwai wanda Allah madaukakin sarki a duniya zai iya haramta ma mata ma ya hana mishi mace ta kirki ana gane da kyau ko ko kuma ya hana mishi karhin sha'awar da zai ji dadin da matar ko kuma ya dora masa wasu ayyuka wanda za su shagaltar da shi akan mi akan matan bai damu da matan ba don saboda wani aiki da ya ne da ya sa a gabansa to dalilin wannan kuma sai ka ga a lahira an samu wancan me yasa za ka bari neman matan da anan niyan duniya idan na ce neman matan ba ina neman waje na ba wai kaman kokarin tara abin da zaka aure ka tara kaza ka tara kaza ka aure wacce nan ka aure waccan kai biyu kai uku kai abin da ya kama da haka zaka shagaltar da kai ga wannan wa'inda in ka kawo su a gidan ma yau a ji daɗi ne gobe a me a gobe a bata ko in an ji yadda kai daɗi so ɗaya to an ji yadda kai wahala so nawa so goma kako ce so ɗari in so ɗari ne ai abin ya lalace ana gane da kyau ko kamar yadda wani balarabe ya rubuta wake ce laqad kuntu muhtajan ila mauti zawjati walakin qarinu su'i baqin mu'ammali faya laitaha sarat ila alqabri ajila wa azzabaha fihi nakirun wa munkari yace ni ina ta burin mata ta ta mutu amma bakar kaddara ta ki mutuwa yace Allah ka gaugota kashe ta a sa ta a cikin kabari munkar da nawakiri su mata azaba kun sa akwai matar da ko kana so ka rabu da ita baka iya mi baka iya rabuwa ana gane da kyau ko to irin wannan shine yake wannan waka ka san dai bala'i ya kai ne bala'i ya kai bala'i to mu komo su ma wajen mata ke ma haka ki haƙuri da mijin da kike da shi a nan duniya ya ciwo datsi a wajen mai tebiri ya zo ki kama shi abinci yi watsi da shi ki gishiri bai isa ba ko kaza bai ji ba ki haƙuri da wannan in Allah bai kaddara ya shiga aljanna ba to za ki samu mijin da zai miki ya faranta miki rai in aka haɗa ki da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko tana iya ta faru domin 'yan matan da ba su da ma'aurata a aljanna za a aura musu daga cikin musulmai na duniya tana iya mu'amala ke da Allah idan ta gyaru Allah ya aura miki ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan a takacin uwa masu girma wannan ayar tana kwadaitar da mu akan duk abin da muke yi kada mu bari ya mantar da mu aljanna fa hayya ala jannati adnin fa innaha منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم كزوزوا نيمان الجنة ودى إتكي جدا كان أسلي domin da a can aka sawa annabi adam alaihi salatu wassalam ita kuma wannan aljannar ba addu'a za ta baka ita ba me zai baka ita mun yi wani wa'azi a shekaran jiya yace sai ka ji wasu takadare suna cewa aljanna ta mai rabo ce tace ƙarya suke yi aljanna ta wace ce ta mai imani ce ta mai aiki ce wa iddat lil muttaqina Allah yace suwaye al muttaqina alladina amanu wa amilus salihati Hausawa suka ce duk wanda ka gani a inuwa to ba ta can ya fara ba me ma'anan wannan in ka ga mutum a aljanna to sai da ya sha me sai da ya sha wahala don haka sai an jure ma wahalar duniya sannan a samu daɗin ina sannan a samu daɗin lahira Allah ka ba mu ikon jurewa da haƙuri wannan shine wanda yake abu mafi wahala nan za mu dakata kenan insha Allah in muka zo sati na sama sai mu da wannan shahin sai mu bijiro da wasu shubuhohi domin a cikin wannan ayar akwai wata shubuha wadda take mai rikitarwa sosai insha Allah da ayoyin da suke biyu mata inda muka samu daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah